الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى تحت باب بيع الباب البيع بالمر... البيع باب البيع المرابحة باب بيع المرابحة قال مالك قال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة يتي وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة أحد عشرة ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة في زائي متين يكاو حاجة سيتي wannan ya naira ɗari ya saya kowace naira goma za a bashi naira ɗaya to hajar ta zama nawar kenan naira ɗari da goma sai labari ya zo ai aka tabbatar mishi cewa ai kayan nan ba naira ɗari ya zo maka ba naira tisin ya zo maka ya za a yi kenan in ba a gama cinikin in ba a gama cinikin ba za a yi warwarewa amma an gama cinikin ya ji ya sayar in abinci ne ya canye ko abin ya bata to ya za a yi ya za a yi a warware wannan matsala to shine imam malik yace khuyiral ba'i'u sai a yanzu in mutum ya haka me ya za a yi mutum ya ce wannan abina naira ɗari ne aka bashi naira kowane naira goma aka bashi naira ɗaya ya zama naira ɗari da goma kenan ba haka bane ba sai zuwa an ji ba sai aka tabbatar cewa ai naira tis'in abin yake a hannunsa to in da gangan ya yi keri kenan ya yi keri an san keri ba sani ba ya yi ƙari ke kai ba kai cinikin dabbobi ba ke to sai a duba da gangan ya faɗi wannan ko kuwa a'a kuskure ne inda ganga ya faɗi wannan ƙarya ke na ciniki sai a warware to ciniki za a warware ciniki bayan an gama ya je ya sayar in abinci ne an canye komai ya gama ya za a warware ciniki kuma shi ne ya za a yi in ku ne ya za a yi a kasuwa sai a ce misi mi sai a ce mi sai a sake dawowa shi ne sai imam malik yadda shi ya warware ce huyirar ba'iku wanda ya sayar din shi a bashi zabi فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إن يناسو سي أباشي كيما أبن حاجة تاسا شنكي رند أكسير إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم سيدي إن كيما يا يوا ta ya in za a kimanta abin zai samu kudin zai yawa zai je sama kwarai aka ce ba za a yi mishi wannan ba fala yakunu lahu aksara min zalika ba za a ba shi sama da wannan da aka yi cinikin da aka yi ranar farko ba wa zalika mi'atu dinarin wa asharatu dananira dinari ɗari da goma wa in ahabba in kuma yana so duriba lahu arribhu ala tis'ina in sai a buga cinikin akan tis'in da naira goma kenan ya samu yanzu za komo naira tis'in naira tara kenan zai samu illa an yakuna allazi balagat sil'atuhu min samani aqalla min qimatin min alqima sai dai in aka zo za a yi kima abin zai sauka mishi kasa da yawa ta inda zai cutu fa yuhayyaru fil ladhi balagat sil'atuhu wa fi ra's malihi wa rabihi wa zalika 99 dinar shi a bashi dinari 99 kenan an sauko da matsalar wannan in an tabbatar da cewa ba ganganci ba da gangan ya kara kuɗin ba kenan an fahimta wannan firashin abin ya ce naira ɗari ne ashe a kashin gaskiya naira tis'in ne to ga wani firashin kuma ya ce naira ɗari ya sau wancan naira ɗari tis'in ne ya ce naira ɗari za a zari za a iya tuhuman mutum to yanzu naira ɗari da ashirin abin yake a hannunsa amma bai sani ba sai ce naira ɗari firashinsa yake aka kulla cinikin a haka to ya za a yi shi ma قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمئة وعشرين دينارا sai labari zo mishi ai kayan nan da kace naira ɗari ka sayar aka baka kowa naira goma naira ɗaya ɗin nan naira ɗari da ashirin ne kuɗin kayan yake a kanka yanzu kaga me kenan yayi hasara naira nawa kenan ashirin khuyiral mubta'u sai a ba wanda ya sai zabi fa in sha'a atal bai'a qimatu sil'a yawma qabdaha in ya ga dama sai ya saya kamar kiman ranan da ya saya farko cinikin da aka yi wanda ya saya din sai a bashi zabi in ka ga dama sai ka biya wa in sha'a atal thamana allazi bta'a bihi ala hisabi ma rabbahu kuma yana so sai ya bashi kuɗin shi yadda ya bashi riba saboda me ya za a sai aka ce ai tunda ya saya ya biya abin yayi mishi ne a haka din بالغا ما بلغ الا ان يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعه فليس له ان ينقص رب السلعه من الثمن الذي ابتاعها به شيء ان اكا كيمنت ابن za a ga abin zai zai kasa kenan li'annahu kad kana radiya bi zalika saboda wanda ya saya ai ya yadda da haka ne ya saya shi yasa sai ayi sulhu akan haka wa inna ma ja'a rabbu sil'ati yatlubu al-fadla me abin ya zo yana neman ƙari ne ya ce naira ɗari ne ashe naira ɗari da ashirin ne in cinikin na nan sai a warware amma in gaba ciniki har lokaci ya wuce to yadda yadda yace za a yi kenan falaysa lil mubta'i fi hadha hujjatun 'ala al-ba'i bi an yada'a min ath-thamani alladhi ibta'a bihi 'ala al-barnamij to har abinda Imam Malik ya faɗa kenan wayannan matsaloli ne da lokacin da yake magana shekara kusan dubu kenan yake faɗa manyan malamai ne suna fahimta abin da yake faɗa amma yanzu sai a ce sai a duba mecece maslaha tunda an samu sabani kenan sai a duba alkalin kasuwa ko waɗanda suka san kan kasuwanci sai ce ya za a yi a sasanta wannan abin sai a ce farko ma tukunna da ya ce naira ɗari ne akan naira casa'in ɗin za a iya tuhumarsa ƙarya ya yi ko ko a'a da gaske ke daga baya ne san gaskiyar abin in ƙarya ya yi maganan an warware ta kenan to ya za a amurka warware ciniki bayan an gama in abinci ne an canye ko ya je ya sayar ko an tafi to shine sai a nemi wace maslaha wace hanya za a bi a yi maslaha la darara wa la dirara mai saya ba zai hasara ba wanda ya sayar ba zai hasara ba amma wannan hanya ta biyu abin naira 120 ke hannunsa sai ya ce naira 100 ne kaga ai ba zai yadda da gangan ya cutar da kanshi ba kuskure aka samu kenan to sai a ce sarkin kasuwa ko alkalin kasuwa ga matsala ta faru ya za a yi sai a zo a yi gini akan ladarara wala zai warware masalata babul bai'i alal barnamij an gama da bai'il murabaha yace babul bai'i alal barnamij wani ciniki ne da ake cewa bai'u alal barnamij imamu malik in ka bi shi cikin muwatta za ka samu matsaloli da ba za ka same su wani wuri ba me yasa ya kawo ma wannan babi saboda ya yi kulla babi ya yi maganganu abubuwa da ya ce ba su halatta ba in ka sayi riga in aka jefo maka riga ko ka jefa aka wurgo maka wurga ko aka ce ka sayi alkebba ko riga da daddare ko ka sayi tufa aka ce karka bude ka gani duk ya ce akwai mai ciki akwai garar a ciki akwai hatsari a ciki akwai kasada a ciki to ga wani cinikin da ya kama da haka amma shi wannan cinikin ya halatta to ya za a yi kenan shi ne ce albai'u bil barnamij ina manan barnamij barnamij shi ne fihrisa littafin nan duk matsalolin da ke ciki sha zo karshe a doki shafi ɗaya biyu uku a lakasa maka a ce shafi kaza akwai matsala kaza shafi kaza akwai matsala kaza to shi ne ya ce wannan cikin shi ya halatta me yasa ya halatta to shi ne zai bayani imam malik zai bayani cinikin barnamin shi ne an kawo a dila dila kaya ke ciki an ɗaure ba za a kwance ba to sai aka hada da takarda me ake ciki kenan shaidan abin da ke ciki shaidan abin da ke ciki ba za a kwance ba kwa ga wannan da kuka an ɗaure shi dila ɗin nan akwai riguna a ciki akwai kwado da linzami guda goma akwai malum-malum guda goma akwai askabi guda goma akwai hundiya guda goma akwai budakur guda goma wannan sace ne wannan tokare sa'an nan waɗancan kuma guda goma ɗin gezna ce waɗannan kuma shadda ce ba wanda ba gezna ba sai ya faɗi bayaninsa duk baki ɗaya wannan kaloli guda kaza wannan daga ingila aka sau wannan daga kaza aka sau ya yi muku cikakken bayani ya ce a haka za a yi wannan cinikin ku kuma kun gamsu da abin da ya faɗa ya ce wancan dilan kuma a tamfofi ne a ciki akwai Hol- super holland akwai english akwai cote d'ivoire akwai menene da menene akwai kaza akwai mayafayya guda kaza akwai dan kwalaye guda kaza wannan na dan chinese ne wannan dan menene yayi bayani duk baki daya yace akan haka za a yi ciniki sai aka yi ciniki bayan ka yi ciniki ka biya sai ka je ka bude kayan abin da ya faɗa maka babu bambanci ko ɗaya yadda ya faɗa haka abin yake amma kai da ka bude kayan sai ka rena da kayan sai ka ga abin ya yi ma tsada to ya za a yi eh eh ya za a yi abin da ya faɗa babu bambanci ko ɗaya amma kai da ka buɗa sai ka rena da kayan kaga sun yi ma tsada imamu malik ya ce ciniki ya yi baka da hujjan da za ka ce ya maimaita ciniki me yasa ya ce abin da ya fada ma duk haka aka samu kayan ba a samu bambanci ko ɗaya ba ai ka san ana yi ana bincike ai wannan kaya kaza ne kaya kaza ne dan kwali ne guda ɗari sai an kirga ɗaya ɗayan aka samu tasa'in da tara ba ɗaya kayi ƙarya kenan shi a soke kaso to shi aka samu yadda ya faɗa ɗin haka aka same su to sai da mai sayan ya saya ya buɗa sai rena da kayan ya ga ai abin ya yi mishi tsada to yanzu kuskuren wane ne eh ita ina kuskuren ya fito Eh. ya aka yi shi kuskuren ya zo rai saboda ma'ana kwarewar shi a cikin kasuwanci wani in aka yi mishi wannan bayanin ya sayin da zai ciniki wani aka yi mishi wannan bayanin ya san da zai sai wannan sai ya ciniki sai ba da kudi da yawa da abu da sai rena da kayan ai wannan ya yi tsada ma to ya yi tsada ai an fada maka ne tukun kasa tilasta maka aka yi kasa ya kwace kudinka aka yi imamu malik ya ce ciniki ya yi ba ka da yadda za ka kawar warewan ciniki babul bai'i alal barnamij kenan ciniki kenan akan barnamij wannan matsala ce mai wahala me ya bambanta ta tsaka me ya bambanta wannan matsala da matsala da ta gabata in ka sai tufa sai ka buɗa ka gani ka bincika me yasa wannan ba a bincika ba kuma imam malik yace yayi qala malikun imam malik yace al'amru indana fil qaumi yashtaruna as-sil'ata al-bazzu aw ar-raqiq yace yanda al'amarin yake a wajen mu mutane su sai kaya ko su sai bayi fa yasma'u bihi ar-rajulu fa yaqulu li rajulin minhum bayan an sai kaya mutane suka yi musharaka suka sai kaya sai ka ji kaya ya zo sai ka je ka samu wani a cikinsu ka ce na ji kun sau kun samu kayan ku ya iso da kaza da kaza da kaza na gamsu ka sayar min nasibinka sai ce na sayar maka shi kuka yi ciniki to shi ya fita kenan kai ka zama musharik kai ka zama musharik a cikin wa'ancan mutane فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا ناجي كاين كسن دوكاسي كايا وجن كذا كذا كذا كذا كذا zan baka riban kaza ka yadda rabonka da ke ciki zan baka riban kaza ka yadda fa yaqulu na'am sai ce iya yadda fayurbihu sai ce tuna baka riban kaza ya biya shi kuɗin to kaga shi ya fita wannan da ya saya ya zama shine shariki cikin tare da wancan kenan wa yakunu sharikan lil qaumi makanahu fa idza nazara ilayhi ra'ahu qabihan wastaghlahu in ya je duba kayansa sai ga ai wannan yayi min tsada ma wajhul qubha ya ganshi ra'ahu qabihan wastaghlahu mana sai ga abin ma bai cika mishi ido ba kenan sai ga yayi mishi tsada qala malikun imam malik yace zalika lazimun lahu ya zama cinikin ya zama dole wala khiyara lahu fihi ba shi da zabi idza kana bta'ahu ala albarnamij wa sifatin ma'lumatin inda ya saya ne akan barnamij da sifa da aka faɗa masa aka tantance aka fayyace masa aka faɗa masa duka inda kake da hujja shine kana bude kayan sai ka bincika in kaga kuskure ɗaya ya ce wannan guda goma ne kaga tara in ya ce wannan abin nan ne in ya ce wannan sace ne kaga ba sace ba ne ya ce wannan tokare ne kaga ba tokare in ya ce kaza kaza amma yadda ya fada haka al'amarin ya zo to bayan kare kare na da kayan to dama ciniki ana yi ne ko riba ko uwar kudi ko me ko hasara to kai ne baka kware ba a cikin kasuwanci qala malikum fi rajuli yaqdamu lahu asnafun min al-bazzi wa yahduru suwamu mutum ya zo da kaya su iso mishi sai masu ciniki su zo ana tayawa wa yaqra'u alaihim barnamiji shi sai karanta musu barnamijin shi duk baki daya wannan dila da kuka gani ana daure yana daure riguna ke ciki kaza guda goma kaza guda goma in kwado da lizami guda goma malum malum guda goma abin na askabi guda goma akwai sace akwai wundiya akwai bulakura akwai kaza kaza kaza kowanne ya faɗa sa'an nan shaddodin da aka yi musu aikin amma mai aska biyu gezina ce mai malum malum shadda ce ta japan mai kaza duk abin da ya fada zai fada sai a yi ciniki a haka يقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية يتي wancan dilan kuma akwai atamfofi kaza akwai dan kwalaye kaza dan kwalayen dan kwalin dan kwalayen yan Chinese ne amma atamfofin kaza kaza kaza ya fada saboda kwarewa cikin kasuwanci ana fada ma kasar da abin ya fito kasan tsar farashi kasan yayi kasan tsar ana ce ma super holland ai shi kenan magana ta kare ana ce ma english works magana ta kare ana ce ma koduwa magana ta kare amma aka ce ma a tamface yar kaduna ko yan lagos za su kai wa can ko a tamface a yi masakan na bawa da ma sai aka yi daga kano amma an kyautata an yi shi kenan abubuwa kowace kasa an san kwalitin kayanta ba haka bane ba fi milhafatun basiriya akwai mayafi na kasan basra wakaza wakaza ritatun sabiriya rita abinda ake ce mariya duk tufa mai laushi shi ake ce marita zar'uha kaza wakaza tsawon tsawon shi na da kaza fadin shi na da kaza ga yadda yake wa yusammi lahum asnafa min albazi bi ajnasihi ya fadi duk abin da ke ciki daure ba wanda ya gani shi ya gani watakila shi ma ba gani yayi ba turo mishi aka yi daga Holland amma aka sa mishi abubuwa kaza kaza gashi nan ya karanta ya tabbatar da haka ko aka sa mishi a cikin hoto ya gani ko menene aka dauka mishi hoto ya gani to akan haka za zo a yi cinikin wa yaqulu ishtaraw minni ala hadhihi sifa yace cinikin za a yi shi ne akan wannan sifan da na faɗa muku fayashtaruna al'adala ala ma wasafa lahum sai su sai wannan dila adila din kan yadda ya faɗa musu thumma yaftahunaha ai kaga sun sai ne akan maganar da aka yi musu bayani sun gani to amma wancan imam malik ya ce in an sayar maka rigar tana cikin abin nan mazubi abin nan jakarta ba an an yi garar ce an fitar an duba an gani ba ba ba ba kamanci ce ne tsakanin su ba su kamanci ba su da kamanci ce ne suna da kama da juna ko to amma wancan aka ce garar ne cinikin bai ba amma wannan imam malik ya ce ciniki yayi fa yastaglunaha wa yandamuna suka kayan su yi tsada kuma su yi nadama qala malikun imam malik ya ce zalika lazimun lahu ciniki ya kullu idza kana muwafiqan lil barnamij alladhi ba'ahum alayhi yace ciniki ya kullu ba warware cinikin in abin da ya fada musu haka suka samu kayan قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إلى ما أهل الشاهد نوجه إمام ميتش هجة إمام مالك يتي هذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا haka ‘yan kasuwar Madina suke yi, yujizunahu bainahum sun halatta haka tsakaninsu, iza kana al-mubta'u muwafiqan lil barnamij wa lam yakun mukhalifan lahu in yanda aka faɗa muku haka ku same shi ba a samu sabani ba dole sai kowa ya tafi da shi haka an fahimta mata'u eh mata'u kayan da aka saya ya dace da abin da aka faɗa ba mata'u na jin daɗi ba fa mata'u na kaya babu ma ja a fi bai alkhiyari babin da ya zo na cinikin alkhiyar a ba mutum zabi ma'ana in mutum da mutum suka kulla ciniki albayyani bil khiyar malam ya tafarraka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ka'ida ce قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي المتبايعان كل واحد منهما بالخيار masu ciniki mai sai da masayarwa mai sayarwa kowanne a cikinsu yana da zabi ala sahibihi akan dan uwansa malam ya tafarraka matukan basu rabu ba to ina ma nan rabuwan aka ce bil jism aka ce yaya wace irin rabuwa kenan sai aka ce in ka kulla cinikin ka biya shi ya karba ya tafi sai ka zagaya ka dawo shikenan kun rabu kenan ba zabi a ciki kenan in ka ga cinikin yayi maka baka son a tada ciniki sai ka je ka dawo ka dan zagaya ka dawo ko da minti biyu ne ko minti biyar ne an rabu kenan illa bai alkhiyari sai aka togace aka ce sai dai cinikin zabi wannan togacin yarjo ila maza kullu wahid minhu bil khiyari sai dai bai'ul khiyar ina mana bai'ul khiyar a bai'ul khiyar manzo Allah ce in ku kullu ciniki kafin ku rabu kowa na iya siya auroren ciniki to amma akwai wani ciniki da ake ce mishi bai'ul khiyar da muka kulla cinikin sai na ce maka to ina da zabi fa nayi kaza kai kuma kace ko kai ma kace kana zabi muka yadda to kuma mun rabu din akwai zabin wannan wannan akwai yana saboda an yarjejeniya akan haka qala malikun wa laysa li hadha indana haddun ma'rufun wala amrun ma'mulun bihi fihi yace rabuwa din ba wai haddi ne da aka ce shi awa ɗaya ko awa biyu ko menene da ba abinda al'ada ta gudana cewa daga wannan ya nuna cewa an rabu kenan to shi kenan ciniki ya kullu kenan ba mai zabi قال وحدثني عن مالك وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي الله صلى الله عليه وسلم يأتي أيما بيعين تبايعا duk masu ciniki guda biyu da suka yi ciniki sai aka samu sabani wannan ya ce naira dubu goma na sayar ma shi ma ya ce naira dubu biyar ka sai min falkaulu ma kalal ba'i'u au ya tara ni maganan da za a ɗauka maganan da wanda ya sayar shi za a ɗauka ko a warware ciniki قال مالك في من باع من رجل سلعه imam malik ya ce wanda ya sayar ma wani kaya haja faƙal alba'i inda muwajabatil bai'i sai mai sayarwa ya ce lokacin da za a kulla cinikin abi uka ala an astashira fulanan fa in radiya faqad jaza albai wa in kariha fala bai'a bainana to zan fa sayar maka amma fa zan shawara da wani in ya yadda ciniki yayi in bai yadda ba ciniki bai yi ba ma'ana ciniki ai da sharadi kenan fayata baya ani ala zalika sai su kulla cinikin akan haka summa yandamul mushtari qabla an yastashira al-ba'i'u fulanan wanda ya saya sai ya nadama ya ga abin bai yi mishi ba kafin wancan ya cika sharadin da ya sai na shawarci wani inna zalika al-bai'u lazimun lahuma yace cinikin ya kullu kenan ba a warwarewa alama wasif alama wasifa wala khiyara lil mubta ba zabi ga wanda zai saya zai saya din وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه إن wanda yake so yana so ya warware mishi ko ya rage mishi wannan kuma ya yadda amma kowa yake ya tuga yanda za a yi قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري السلعه في من الرجل فيختلفان في الثمن ce mutane biyu su yi ciniki she su samu sabani a cikin kudin cinikin fa yaqulu al-ba'i'u bi ituka bi 10 dinanir wanda ya sayar ce aini na sayar ma ne akan dinari goma ويقول المبتاع وندي سيسيتي ابتعتها منك بخمسة دنانير أعني أتشنك إنك يعني ديناري بير كسير من إنه يقال للبائع تسي أتشيما وندي سير إن إن شئت فأعتها للمشتري بما قال إن كان أسو شيء كباشي أكن ديناري ديناري بير إن وإن شئت فحلف بالله إن كما كان أسو كيرا زوا ko ka ba shi yadda ya ce ko ka yi rantsuwa ma bi ta sil'ataka illa bi ma kulta ka yi rantsuwa cewa kai baka sayar da hajar ka ba sai yadda ka faɗa ne dinari goma ɗin ko ka bar mishi dinari biyar ko ka yi rantsuwa akan dinari goma ka ce fa in halafa in ya yi rantsuwa cewa dinari goma ya sa kila lil mushtari shi a dawo wajen wanda ya saya ɗin imma an ta'khudha sil'ata bima qala al-ba'i wa imma an tahlifa billahi ma sharaita illa bima kulta ko ka ɗauka a dinari goma ko ka yi rantsuwa kai ma cewa dinari biyar ka saya fa in halafa bari amin ha in yi rantsuwa to ya kubuta kenan wa zalika anna kulla wahidin minhuma mudda'in ala sahibihi kowa yana da'awa ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to sai a zo a duba ya za a yi a samu maslaha babu ma ja'a fi riba fi daini babin da ya zo na riba a cikin bashi ya za a yi kuma riba a cikin bashi imamu malik kenan za a ga abubuwan da suran da yake kawowa قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بشر بن سعيد عن أبيد أبي صالح مولى الصفاح أنه قال يتي بعت بزا لي من أهل دار نخلة ناصر ريغا تفا ناصر مو إن متان تفا إلى أجل زوا ونلوك تيزاس بيان كتينا ثم أردت الخروج إلى الكوفة ناصر مسباشي زوا ساتي بي أكوة تيزاس بياني to sai kuma tafiya ta kama ni ina son na bar garin na je kufa faradu alayya an ada anhum ba'da thamani wa yanquduni sai suka ce to ka gari in kana so mu biya ka kudin ka kash to sai ka rage mana kash sai ka rage mana kudin fasaltu an zalika zaid ibn sabit fa qala shi na tambayi sayyiduna zaid ibn sabit nace ga wayannan mutane na sayar musu zuwa kwana kaza kudi naira kaza kaza kaza amma ba su bani ba gashi ni kuma ina son bar garin sai suka ce mini in ina son su biya ni kuɗi na hannu da hannu in rage musu kuɗin faƙala sai ce la amuruka an ta'kula haza wa la tukilahu ba zan ce ka yi wannan ba kuma ba zan ce ka ba wani ya ci ba haka bai halatta ba kenan qala wa hadathani an malikin a ba ka zan ci gaban zance an masa masa bace akwai kanshin riba a ciki eh wannan ana magana ne su suka bai mishi shara'i amma ya ga dama ya ce na yafe muku kyauta sai me eh na bar muku kyauta ya yi ko bai ba in ka ji ana cewa kaza kaza ana magana ne kan la barara wala dirara an fahimta قال وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل أن تنبي عبد الله بن عمر dangane da mutumin da ya kunu lahu dainu ala rajuli yana bin wani bashi ila ajalin zuwa wani lokaci za ka biya ni bashi na zuwa kwana goma zuwa kwana ashirin zuwa wata ɗaya fa ya zawa anhu sahibul haqq wa yu'ajjiluhu al-akhar sai mai bin bashi ce zan rage ma naira dubu goma nake bin ka bashi zuwa wata ɗaya ko sati biyu zan rage ma dubu goma na zuba dubu tara ka biya ni kudi na kudin hannu fakari ha zalika abdullahi bin umara wa naha anhu shi abdullahi bin umara ce a kar ayi haka an ayi haka an shiga cikin riba kenan ala wa hadathani malik an zaid bin aslama annahu qala yace wayannan ma yansu mas'alolin kama abdullahi dan umar imamu malik wayannan manyan malama yan kankanuwar shubha an ta shiga cin abu fasu ba sa dauka ba sa shi su mai da ta babban matsala fa eh shi su mai sai sa sai ka ji sun wayan su matsala sai ka ce to me ke cikin wannan to me bambanci tsakanin wannan da wancan a'a da bambanci suna duba Allah ya kara musu haske na basira saboda me saboda tsoron Allah fattaqullaha wa yu'allimukumullah fattaku Allah wa yu'allimukum Allah wallahu bi kulli shay'in alim abin da yake fada ki abin da ake fada kenan saboda ka'idojin da muke fada din nan duk ciniki tun daga farkon ciniki har zuwa inda muke yau mai Imam Malik yake son ya tabbatar adal la darara wa la dirara to inda suka bi kenan sai Allah ya rufa musu asiri har suka bar duniya lafiya an fahimta to amma mutum yana ji da shi ba zai bi shari'ar Allah ba dokokin Allah Allah ce kar kai kaza ka ce za ka yi Allah ce kai kai kaza ka ce kai ba za ka yi ba sai Allah ya sa maka ido ya zira ido yana kallon ka kasa Allah za a fi karfin Allah ba za a taɓa fi karfin Allah ba fa wannan abin da kake yi din za ka je ka biya shi kana kallo a banza a wofi ba ka bane ba a ce ba za ka bi shari'ar Allah ba kai kudi kake son ka tara sai ka tara kudin shi likita dan uwanka yazo ya ce ma karkaci karkasha sukari karkaci dadi kana kiwo kana da shanu miliyan yaje karkaci naman sa karkaci jan nama kafan ka ba za ka iya tafiya ba kuma dole ka bi dole ka bi dokar sa kuma Allah yana kallon ka Allah ba wanda yafi karfi ba abin da yafi karfin Allah an fahimta sai ce a karkaci nama jan nama wai kafanka ba haka bane ba ka yake da gonar raken duniya ya ce karkasha sukari ya za ka yi gashi ce maka karkasha sukari mutum ne dan uwanka ya ce karkasha in kana da bajinta in ka isa ka saba ka gani ba haka bane ba ba wannan rayuwar ba in kana son lafiya ka bi dokokin Allah shi ka samu lafiya wallahi rayuwar ba wai tsawo ne da ita ba yanzu fa ba wai tsawo ne da ita ba fa yanzu ka san cewa rayuwa yanzu daga shekara 50 zuwa 55 duk dan shekara 55 zuwa 60 ya zama dan kwaya haka ne kafin ka ci abinci guda biyu bayan ka ci abinci guda ɗaya kafin ka kwanta in ka tashi ka ji kanka na ciwo ka sha panadol har ka zo sai an kawo panadol daga dubai ko saudiya ka sha na panadol ka wanda kake sha baya aiki ba ka zama ɗan kwaya ba eh yar ka za ta awo ciki kai ma za ka awo hawan jini ‘ya'ya na shafe-shafe don kwalliya ya kuma kana shafe-shafe rob da daddare sai ai ma shafe-shafe ta yi daga haka za ka yi har a cika sa rayuwa to me ke ciki da za ka je ka ce kai ba za ka bi dokar Allah ba ba za ka bi dokar Allah ba wallahi tallahi rashin rashin tunani ne sai Allah ya jarrabe ka kana zaune dan uwanka ya ce ka daina cin nama ka kada kuɗi kuma kana kallo ba za ka ci nama ba ko likitan baya nan ba zai ci ba kuma kai ko Allah yana kallon ka ka saba masa a ce kada ka sha sukari da zuma da sukari da dabino an haramta maka kuma dole ka bi wannan doka in ba haka ba ba za ka zauna lafiya ba ka ki bin dokan Allah gashi ka zo kana bin dokan wa ai baka yadda da shari'ar Allah ba matsala ta kama za a kai ka kotu dan uwanka yanke ma shari'a shari'an wa shari'an wa wannan shari'ar in ta kama a kashe mutum dole ka yadda a kashe ka in ta kama a kisan kuma in an ce a harbe shi ko a rataye shi ko a yi menene ko a sa shi kurku duk dokar da aka yi Allah na kallon ka Allah na kallon ka ka keta shari'arsa ga shi kaje kana bin shari'ar mutum dan uwanka wanda shi kansa da yanke ma hukunci bai shige ya yi hirin wannan laifin ba amma ɓoye ba yadda za a yi da shi ba haka bane ba to shi yasa rashin bin dokan Allah ba wai iyawa bane ba wayewa bane wauta ne rashin hankali ne eh ala wa haddathani malik an zaid bin aslam annahu qala yace kana riba fil jahiliyyati yanda riba yake a lokacin jahiliyya an ya kuna lirrajuli ala rajulil haqqu ila ajalin mutum yana bin ka bashi zuwa wani lokaci fa iza halal ajalu in lokacin da zaka biya bashin yazo qala ataqdi am turbi zaka biya ko ko a kara maka kwanaki a kara ma riba fa in qada akhadha in ya biya bashin sai ya karba wa illa zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal in bai biya ba sai a kara mishi riba to shi kuma shari'a musulmi wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara abinda aka ce kenan duk wanda kaga ya zo ya ci bashi ya karbi bashi abu ya fi karfin shi ne ba shi da shi ne larura ce ta kama sai ka bashi bashi maimako aka ce fa naziratun ila maisara kai hakuri har lokacin da zai samu sai ka ce to tunda zan kara ma sati ɗaya zan kara ma naira dubu tunda zan kara ma wata ɗaya zai haka riba kenan to shi yasa aka ce riba na nuna cewa babu imani a zukatan mutane kenan aka ce ai taimake keniya wanda ya zo neman taimako a wajen ka ya shehu ko ya zo neman taimako a wajen ka she ka tatsi jinin shi ka sha ba za ta zama lafiya ba shi yasa duk abin da aka sa riba Allah ya cire alba yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا abin da yasa aka hana wannan a wajen Imam Malik an yakuna lirrajuli ala rajuli ad-dayn ila ajalin kana bin mutum bashi zuwa wani lokaci fa yadau anhu at-talib wa yu'ajjiluhu al-matlub wanda ake bi bashi fa yadau anhu at-talib wa yu'ajjiluhu al-matlub wanda ke bi bashi sai ce zan rage ma kaza sai ka biya kaza zan rage ma sai ka biya ba ragewa zai ba zan kara ma ko lokaci sai ka biya bashi وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله yace ai wajen mu wannan yayi daidai da wanda yake lokacin da ya alkawari zai biya din ya kai sai yayi jinkiri yake bayarwa algarimihi wanda ke bin ka bashi suka ki biyan shi wa yaziduhu algharimu fi haqqihi wanda ke bin ka bashi sai ƙara ma bashi qala fa hadha riba bi ainihi la shakka fihi yace wannan ai shine riba da babu ku shakka a ciki qala malikun في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار إلى أجل متين أنا بين متين أنا أنا بين كباشي نيرا نيرا تلي ديناري تلي هو كي كنا بين ديناري تلي فإذا حلت إلا كتشين يكي دزا أبيا قال له الذي عليه الدين بئني سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا وندا أكي بي باشي سيتي قال قال الذي عليه الدين وندا أكي بي باشي سيتي ka sayar min wata haja wani kaya wanda kudin shi ke dinari ɗari kudin hannu ko kuwa a'a ɗari da hamsin bashi mana an za a shigo cikin ina kenan haza bai'un la ya suluhu ya ce wannan ciniki ne da baya halatta walam ya zan ahalul ilmi yanhuna anhu malamai suna hana haka قال مالك وإنما كره ذلك لأنه إنما يؤتيه ثمن ما باعه بعينه ita abin da aka hana wannan ai zai ba shi kuɗin abin da ya sayar masa ne da ainihin kuɗin da ya sayar masa wa yu'akhiru anhu al-mi'ata ula ya jinkirta naira ɗari na farko ɗin ila al-ajal alladhi zakara lahu akhir marra wa yazdadu alayhi 50 dinaran fi ta'khirihi anhu fa hadha makruhun yace wannan duk haramun ne saboda an ɗauko hanyar riba ولا يصله وهو أيضا يشبه حديث زيد ابن أسلم في بيع أهل الجاهلية يتي أي كما ده حديث زيد بن أسلم تيكين تيكين ما غزا جاهلية كينا إنهم كانوا إذا حلت ديونهم إن لو كتنبيا باشي يكي قالوا للذي عليه الدين شيء سفد أما وندا أكي بي باشي إما in ma an taqdiya ko dai ka biya bashin yau ne ranar alkawarin da muka yi ko ka biya wa in ma an turbiya ko kuwa a'a a ɗaga ma kafa amma za ka kara kuɗi fa in ka za akhadhu in ya biya sai su karba wa illa zaduhum fi huquqihim in bai samu ya biya ba aka kara masa kwana uku ko sati sai a kara masa bashin kuma wa zaduhum fil ajali babu jami'id daini wal haul babin da ya zo na abubuwan da ya harhada ciniki na bashi da kuma ana bin mutum bashi wane na bin wane bashi a ce to kana bi ina bin ka bashi kaza ko kana bi na bashi kaza ina bin wane bashi ka je wajen shi ka karba ya yadda ka yadda man uhila ila mali'in fal yaqbal قال حدثني حدثنا يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم manzo Allah ce taurin bashi wajen wanda ke da hali zalunci ne wa iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba in ɗayanku yana bin bashi aka ce ga wani je ka zai biya ka bashi ya ce eh na yadda ni zan biya ka kuma yana da hali manzo Allah ce kai hakuri ka bi ka je ka karba a can ka bar wannan ya huta ala wa haddathani malik an musa ibn maisara annahu sami'a rajulan yas'alu sa'id ibn al-musayyib wa qala inni rajulun abi'u bid-dayn yace ni mutum ne da nake ciniki da bashi ina sayar musu kaya bashi fa qala sa'idun shi sa'id yace la tabi illa ma awaita ila rahlika to tun da bashi kake sayar musu to kada ka sayar sai abin da ka ɗauka ka kai wajen rumfanka qala malikun fil ladhi yashtari sil'ata min ar-rajuli ala an yufiyahu tilka sil'a ila ajalin musamma wanda sai kaya yace zan biya zuwa lokaci kaza imma lisuqin yarjuna faqaha fihi ko yana jiran saboda wani lokaci da za a samu kasuwa tirashi sama wa in ma li hajatin fi zalika zaman ko ko a'a wannan lokacin za a zo zama ana bukatan wannan abin allazi sharata alaihi thumma yukhlifuhu alba'i'u an zalika alajali wanda zai sayar wanda ya sayar yace na sayar maka zuwa kaza kai karbi kuɗi zuwa kaza zan baka kaza lokaci ya kai sai wanda ya sayar bai kawo abin ya bayar ba fa yuridu almushariya radda tilka sil'a alal bai'i wanda ya saya din ya riga ya bada kuɗin sai ce to shikenan zan maidan maka zan maidan maka abin da na saya din inna zalika laysa lil mushari to wanda ya saya din aka ce ba shi da ikon yin wannan wa innal bai'a lazimun lahu tunda an kulla cinikin dole ya hakuri wa innal bai'a law ja'a bi tilka sil'ati qabla mahalli mahalli yace lokacin da kuka yi alkawari din wanda ya sayar maka shi yace za goma zuwa kwana din lam yukrih al-mushari ala akhdhi bayan kwana 20 aka ce za a baka sai bayan kwana goma sai ya kawo aka ce ai shari'a ba za ta tilasta wanda ya saya a ce ya karbe shi wannan lokacin ba sai kwana 20 din saboda me saboda me yiwuwa kwana 20 ne firashi zai tashi me yiwuwa kwana 20 cikan kwana 20 ne abin zai yi daraja sosai sosai kaman ka ce cikin azumi kaman ka ce lokacin sallah kaman ka ce kaza kaza قال مالك في الذي يشتري الطعام to sai imamu malik ya kawo ta mas'ala kuma mutum ne ya sai abinci da ya saya sai ya auna amma da ka zo shi ya ce maka eh ni na auna ya yi daidai to ya za a yi qala malikum fil ladhi yashtari at-ta'ama fayaktaluhu thumma ya'tihi man yashtarihi sa'annan wanda zai ya saya ya auna ya daidai so sai wani yazo zai saya minhu fa yukhbiru alladhi ya'tihi annahu qad iktalahu li nafsihi wastawfahu sai ce kaga na auna na gani daidai yake فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله wanda zai sai yana so ya gaskata wannan magana yana so ya auna shi ma abin inna ma bi'a ala hadhihi sifa bi naqdin fala ba'sa bihi yace in ciniki aka yi kudin hannu to babu laifi وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه إن شنكن باشي أكي يتي حرام ne. hatta ya talahu mushtari al'akharu li nafsihi har sai wanda ya sai na biyun da ya saya din shi ma ya auna ya ga abin ya cika daidai wa daida wa inna ma kuriha allazi ila ajalin to me yasa aka ce in kudin hannu ne yayi in bashi ne bai yi ba sai ce abin da yasa li annahu zari'atun ila riba ai za a iya bin wannan hanya a shiga hanyar riba wa takhawufun an yudara zalika ala hadha alwajh bighairi kailin ya ce kuma ana gudun kar a je daga an yi wannan aini na auna ya cika na yadda na amince ya isa sai ka saya to sai a zo ana tafiya ana saya duk wanda zai zo ya saya shi ma ba zai auna ba kenan to daga nan kuma an shiga cikin riba ko za a cuci wani wala wasu ne fa in kana ila ajalin fa huwa makruhun in bashi ne to haramun ne wala ikhtilafa fihi indana yace ba sabani a cikin a wajen mu qala malikun لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر to imam malik ya kawo ta matsala kuma ya ce baya halatta a sai bashi da ke kan wani amma baya nan illa bi iqrarin min allazi alaihi dainu sai wanda ake bi bashi ya yadda eh ana bi na bashi kaza ana bi na kuɗi kaza wala ala mayyitin to ba za a sai bashin mamaci ba kuma wa in aliman da zai tarka mai ko da ka san mamacin nan ya bar kuɗi ba za ka sai wannan abin ba me yasa ya ce abin da ka sani ya bar miliyan ɗaya to amma ka sani lokacin da za ka zo ka karbi hakkinka masu bin shi bashi ana bin shi bashi miliyan biyu miliyan ɗaya da kake gani za ka samu karba a cikin ya shiga cikin biyan bashi to an samu garar kenan a ciki abin da imam maliki ke faɗa kenan wa zalika an nashtira a zalika gararu ya ce an samu kasada a cikin irin wannan cinikin kenan la yudra ba a sani ba ayatinmu am la yatinmu abin zai cika ko ba zai cika ba za ka samu ko ba za ka samu ba kala malikun wa tafsiru ma kuriha min zalika fassaran abin da aka haramta a cikin wannan annahu idza shara dainan ala ghaibin in ya sai bashi dake kan wani wanda baya nan aw mayyitin ko kuwa wanda ya mutu annahu la yudra ma yalhaqu almayyita min ad-dayn ai ba za a sani ba cewa mamacin nan kuɗin da kake gani zai biya zaka iya zai biya bashin ka din nan ana bin shi bashi fi sama da haka har a zo ba shi da komai a zo a bi- dukiyarsa duk ta biya ba shi to kai kaga ka shiga cikin garari kenan من من الدين الذي لم يلم به فإن لهك الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا in ana bin mamacin bashi da za a bibbiya to kaga kai kudin da ka bayar akan bashi da kake bin mamaci ake bin mamaci kai kai khasara kenan qala malikun wa fi zalika aidan aibun akhar yace akwai wani aibi kuma daban annahu ishtara shay'an laysa bi madmunin lahu ya mutun ya sai abinda babu labba ba ba lamuni ba tabbas wa in lam yatimma zahaba zamanuhu batilan in abu bai cika ba to kaga dukiyarsa da ya bayar yayi hasara kenan fa hadha ghararun la yasluhu yace kasada kenan baya halatta qala malikun wa inna ma furika baina an la yabi ar-rajulu ila ma inda illa ma indahu wa ay yusallifu ar-rajulu fi shay'in laysa indahu asluhu anna sahib al-ina yace abinda yasa to ya dawo da cinikin ina kenan wa inna ma adatu hasirin kenan abin da yasa aka bambanta tsakanin Allah ya bi ar-rajulu illa ma indahu kada mutum ya sayar da wani abu sai abin da yake hannun shi wa an yusallifa ar-rajulu fi shay'in laysa indahu mutum kuma ya bada bashin abin da ba shi da shi a hannunsa aslu indahu asluhu sai ce anna sahibal ina ai wanda yake cinikin ina إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها يتي ديناري قوم قوم مي كيكي سون نسيمك دسو فكأنه بيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل أي أمبار شركين كدن هنو نيرا ديناري قوم إن زوا ونلوك تيني ديناري قوم شابير فلهذا قرئ هذا وإنما تلك دخلة والدلسة فإنما تلك الدخلة والدلسة من يجي الدخلة النية إلى التوصل إلى الربا الدلسة الدخلة أي نية أكيدون أشغتك الربا والدلسة كما أي تدليسي كنا أي أب- أي أي, أي تدليسي ana ramma ka ce mawata an fara babu da wudu ishe a gudu ka ce in an fara mawata daga babu wudu ake tsayawa imam malik ai ba karama ai ba ba wasa bane ba fahimtar maganansu wannan magana ce yare ne ko na shekara dubu da yanzu gwargwadon ma'ana karfin fahimtar ɗaliban da shi daraja imamu malik shi sa sai dai a karanta abinda aka fahimta a bayyana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واس- واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Thank you. Thank you.